بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna safiyar laraba ne biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda daidai da shida ga watan hudu shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah shine kasati na 31 cikin jerengen karatuka da ake gabatarwa ga 'yan uwa mata na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan makanta ta mai albarka wato darul hadithin salafiya wadda ke namba 4 madarka cirod gaskiya layout zaria kaduna state nigeria taken karatun shine alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji allah azta mu da shirya alkur'ani karanta shi da amfanuwa da shi duniya da kiyama kafin mu je karatun akwai tamboyi haka ko mai tambaya take cewa malam karanta aji bai kunna shi ba ehem
mutum ko da naira ɗari biyar yake da ita zai iya sayan dabino da yi sadaka da shi ya zauna ba ko sisi ya sa a ransa cewa allah zai ba shi wata lafiya ko ji tambayar wai mutum yana da ɗari biyar zai iya ɗaukar ɗari biyar na kacokan ya sadaka da ita ya zauna ya dogara ga Allah Allah zai ba shi wani kawo in ya haka an samu wanda ya haka an samu abokari irin haka kun fahimta to in imanin ki ya kai irin abokar kin ga shi kenan sai ki amma wasu sun ba manzan Allah sadaka na bai ce a raba ka riƙe wani ɓangaren dukiyarka ka yi sadaka da wani ɓangare za ka kema abin da muke baki shawara kenan ki ɗauki wani ɓangare ki sadaka wani ɓangare ki riƙe domin mewa imanin ki bai da ƙarfi babu shakka ne din abin da ka ba Allah sai Allah mai da maka shi to amma ba mamaki ba dole mai da maki ba ba gobe ba ba jibi ba sai ki ba to an ce kuma Allah in ka baya zai dawo maka da shi sai ki fara tantama ma akan karatun kin ga kin shiga matsala kenan sai ki dauki naira 100 ko 150 ko 200 sai ki sadakar da shi sauran ko mene ki hidin miki da naira 300 ki ko naira 400 ki aka na bai ga sa'at kada ka bada dukiyar gaba daya haka ka'ab ya kawo ce dukiyar duka annabi ce ka rike wani bangaren dukiyarka to haka ake kakki kwashi duka kije kin bada ki bar wasu tukuna gobe zai maki amfani insha Allah na'am eh wa alaikum assalam tambaya ta shi ne ina da saurayi kuma ina son sa sai dai ya taba auren mata har hudu na'am kuma duk ya sake su na'am amma yanzu ya sake auren wata mm kuma suna zaune lafiya bani shawara na aure shi ne ko na haƙura allah ya bani wanda ya fi shi a tashi lafiya ba
kun ji wannan kuma tana da saurayi ne tana son shi on the line ina fatan fahimta amma matsalar ya taba aure har guda hudu ya saki matan kuma ɗaya ɗaya ɗaya hudu ya saka amma yanzu ya auri wata kuma suna zaune lafiya shi ne ke so ya ƙara da ita to a ba ta shawara wannan ai ba shawarar lasifika ba ce ina fatan fahimta ita dai mai wannan shawarar to an gama karatu to ta sami magana da ita amma ba magana ce ta lasafika ba Allah samu dace ina fatan fahimci wannan sai in Allah kanmu an tashi ta zo da in za ta iya sai ta zo a bata shawar da ya kamata to malam aje da muna karkare karatu akan aya ta 21 aran makaranta mana sai ta zama matashiya insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا na'am to abinda ya take faɗa shine wa kadhalika asarna alaihim kamar yadda muka yi wancan abubuwa na ban mamaki a baya haka nan yanzu ma muka gano muka tsinka yadda mutane akan su wayannan samari na cikin kogo liya'lamu anna wa'dallahi haqq don su san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne cewa in an mutu za a tashi wa annas sa'ata la raiba fiha kuma dan san cewa lalle tashin kiyama babu tantama a cikin ta idh yatanaza'una bainahum amrahum yayin da ya gabata cewa sun kasance suna ja'in ja al'amarin su a tsakanin su yatanaza'una bainahum amrahum suna ja'in ja al'amarin su tsakanin su ko dai zama ja'in ja akan magana in an mutu za a tashi rai ne zai tashi ko ko kuma rai da jiki ne ina fatan fahimta ko zama ja'in jaj shine abin zai zo gaba fa qalibunu alaihim bunyanan sai wasu ka ce a gina masu wani gini ne su wa'annan matasa a rufe kogon a doɗe shi rabbuhum a'lam bihim ubangijinsu Allah shine mafi sani game da al'amarinsu qala alladhina galabu ala amrihim sai waɗanda suke rinjaye kan al'amarin a wajen tattauna sai suka ce lanattakhidanna alaihim masjida za mu mai da su su zama masallaci za mu ɗauki masallaci mai da wajen nasu zama masallaci inda za a ringa zuwa ana bautar Allah a wajen ina ba ta fahimta to wannan shine sha'anin mutane galiba idan abu ya burge su sai sun zaƙe a ciki asali ba a yin masallaci ba a kabari a masallaci wannan shine ka'ida kawo mutane in suna girman wani sai a ce a mai wani special makabari ko wani abu haka wanda za a gajin wani girma nashi na daban wannan wanda ya zama zari'a ya zama tsari na shirka da mutane suke a bayan ƙasa ina ba ta fahimta kawan wannan zage zage muna da ta al'ada wai idan wani babban mutum ya mutu sai a samu wani ɗaki sai a samu waje a gidan sai a gina sai a ce nan ne kabarin shi ko ba ka ake ba kana zuwa bayan gidajen mu da ga ga kaburbuka nan wajen an yi su wai saboda ana ganin wannan babban mutum ba kai shi makabarta ba to wannan yana ga cin kurakurai da ke faruwa kasashen mu ina fatan fahimta har kabarin abokar gumin shi ma na ga gida akai wanda kuskure ne duk sanda kuka kabari a gida gidan gaba ɗayan shi ya zama kabarta da haka ba za a yi sallah a ciki ba kamar da mu zo makaranta ba za a yi kaza ba za a yi kaza a cikinsa ba kuma abin da ya kamata mu sani shine duk girman mutum abin da ake shine makabarta ake kai shi shi sa sabon manzan Allah in kika wuce manzan Allah domin shi ma manzan Allah umarni ba da cewa nan ne kabarinsa inda ya mutu na ake binne shi abokar da umar sabai suke tasabi aka binne su a wajen amma da usman da aliyu da sauran sahabai da duka ina kai su makabartar baki a nan aka kai su don da ya mutu a cikin makabarta ake kai shi don haka ya fi zama mutunci ga mutum a kai shi makabarta ko ba komai sanda musulmi suka je makabartar za su yi addu'a kai ma za su haɗa da kai tunda an shar'anta mana mu musulmi wanda zuwa makabarta har da mata ma sai dai kasu yawaita zuwa ne ake so kawai mata su iya zuwa lokaci ba lokaci su zarci makabarta su yi kansu wa'azi su tuna cewa wataran su ne a wannan waje din ina fatan fahimta so amma in sun je akwai addu'a da ai na shiga makabarta da kuma ka haɗa mutanen kabarin gaba ɗaya mutanen da makabarta gaba da addu'a Allah ka ji kansu ka buɗa masu kabar ka yafe masu kai kaza kai kaza to wanda aka samu aka aje a cikin gida kaga shi bai samu wannan addu'a din ba ina fatan yawa musulmi an fahimta musamman 'ya'yan zamani eh dama aka kai iyaye makabarta ba mai zuwa yanzu da ya kai an kai shi an binne ya ɗayin kuka na kwana ɗaya ɗin nan shikenan in aka ce nan da sati biyu na kabarin baban ya manta ba zai nuna ba haka yara suke yanzu da 'yan uwa kukansu na sati ɗaya ne dama watan sarar ahibbatu ne ba da ashore to yanzu ba kai ashore din ba kun fahimta to amma kaga zaka ba ko ne zai riga zuwa ce ai maka ai maka addu'a ba da haka ku ringa kai matattun ku zuwa makabata shine sunna kuma shine daidai Allah samu dace to game da masallaci a sa kabari a cikinsa hadisai da yawa sun zo sun tsawatar za mu karanta su saboda zama nasiha ga irin makabartun ko ko masallatan da ke da kabari a cikinsu ina fatan fahimta mu kuma zage-zage da allah tsare mu daga wannan masifar don kada a samu wani ya zo kuma a ce za a mana irin wannan masifa din a kawo mana makabari cikin masallaci Allah kiyaye to malam qurrabi ana yake cewa watan sha'uhuna masailun mutanawwi'a wa ja'iza a wannan magabar wato mu akwai mas'aloli nau'i nau'i ko kuma mamnu'a akwai na mas'aloli wanda an hana su wajaza akwai matsalar ya halasta kuma duk ƙarƙashin wannan aya za su taso mala ce fatikhadul masajid alal quburi was salati fiha wal bina'u ilaiha wal bina'u alaiha amai da masallaci gina masallaci akan kaburbura da sallah a cikin masallacin da ke da kaburbura da gini akan su ila gari zalika zuwa ga wasu abubuwan wanda ba mu wannan ba mimma tabdan manatu sunna wanda sunnan manzo Allah ta kunshe su minan nahi anhu nahani akai mamnu'un malaci wannan abu ne da an hana la yajuzu ba halarsa a yi shi lima rawa abu dauda wa tirmizi an bin abbasin qala saboda abinda abu dauda da imamu tirmizi karwaito daga ibn abbas yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zawaratil qubur annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mata masu yawan ziyarar kabari wal muttakhidina alaiha al masajida da masu mai da kabari ya zama masallaci was surat da masu guzuwa su kunna fitultulu a cikin makabarta wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine masu قال الترمذي الترمذي yake cewa wa fil babi an abi huraira wa aisha akan ita wannan matsala an samu hadisi daga abu huraira an samu daga aisha wato wuce kuma hadisin hasan wannan hadisi ne wanda yake mai kyau wannan hadisi da malaka ya kawo mana ya kunshi hani ga abu guda uku mata masu yawan ziyara makawata an hana su amma ku jawo sarfa masu yawan ziyara ba masu ziyara ba da haka dan kin je a sati so daya ko a wata so daya ko a wata uku so daya baki shiga cikin wannan tsinuwar ba ina fatan fahimta to annabi ya hana to kai ce ma yanzu makabarta ai ba a ma ziyara yanzu dai dai ne ma ziyara su je su ga me ake ciki sannan ziyara an yi halasta ai da safe da rana har da dare ma zaki zuwa ki zace makabarta ke kama hanya ki ja mota ki ina zuwa dambo ko da ke akwai kidnapping yanzu ba ba zaman lafiya da wantala mutane su je to amma annaba har cikin dare yana zuwa ziyarar makabarta abu na farko kenan na biyu almuttakhidina alaihal masajida masu mai da kaburbura su zama masallatai to ya za a yi kabari zama masallaci kin san dai ba zai aje a daidai sahu akan kabari ba ai bai ma da girman zai haka amma mai ma'anar shi shine a involving din kabari cikin masallaci kamar da muke na bar maku misali sai a ce nan wajen akwai masa dan gaban can wancan kwana din a ce kabarin waliwa ne ko kamarin wane ne kun gane abin to da an yi haka to an mai da masallaci ya zama makabarta don mutum ɗaya ana binne shi a waje to ya zama makabarta wannan wajen to annabi ya hana haka don haka makabartun da suke da a ko makabartun masallatai da suke makabari irin wannan to a sani fa masu wannan abin annabi ya tsine masu sannan fitintulu a zo a sa a ci balbalbal a ciccikukkuna su koyi na a makabartu to wannan ya an hana sai dai malamai suka ce irin halin da ake cike zina wannan sace-sace da wannan abun kamar fitilu masu hasken da su haska makabarta ba don wani abu saboda guje wa ɓarayi wannan a iya sa saboda guje wannan abun allah shi kiyaye malam sai ce wa rasihihani an aisha radiyallahu anha bukhari da muslim surutu hadisi daga na shi allah kara mata yarda أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة ما تم منزان الله صلى الله عليه وسلم قدابي أم حبيبة da ummu salama sun ambaci wata coci da suka gani a garin habasha a ƙasa habasha fiha tasawiru li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan makabarta akwai hotuna sun ambaci wannan makabarta ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai manzan Allah tsira da minci Allah sabbata gare shi ya ce inna ula'ika idza kana fihim ar-rajul salih su wa'annan mutane ya kasance dan an samu wani mutum nagari a cikin su fa mata sai mutu banau ala qabrihi masjidan sai su gina kabarin sa ya zama masallaci wa sawwaru fihi tilka suwar sai su zana wannan hotuna nashi a cikin masallacin kuma annabi ce ula'ika shirarul khalqa inda Allah wayannan sune mafiya sharrin halitta a wajen Allah madaukakin sarki yawmal qiyama ranar alqiyama wannan hadisi bukhari da muslim suratu wannan hadisi din Allah sa kun fanci wannan hadisi din abinda annabi yake cewa wato ummu habiba da ummu salama matan manzan Allah ne sun yi hijira sun je ƙasar habasha habasha ethiopia kenan a yanzu wanda galiban a lokacin kiristanci ake da suka je sun ziyarci cococi to suka ce sun je wata coci a garin habasha ina fatan fahimta sun ga abin mamaki kasan mata da decoration sun ga akwai kaburbura a masallacin a cocin sannan kuma ga wasu hotuna na bishop wane cardinal wane an zazzane a cikin masa a cikin coci din kun fahimta shine sai suke ba manzon Allah sai oh manzon Allah da muka je da muka je coci a kota coci kaga manzon Allah ka cocin nan ta yi kyau ke umma bai habiya ke ga cocin nan irin labarin mata kenan ka ai ta haɗu cocin nan kaga hoton wane annabi yana kwance bai lafiya sai ta yi zauna ce ke ummu habiba ummu salama ai waɗannan barin baku labari yadda yake faruwa wannan hoton da kuka gani an zazzana mutanen kirkin cikinsu ne suka mutu misali Allah kiyaye fala qaddara Allah mu Allah tsare mu Allah tsare mu Allah ƙara tsare mu a ce kamar hoton malam Albani yanzu haka da hoton malam Jafar da na gumi sai zo sai a zana shi katoto haka a samu wanda ya iya rubutu sai zana hoton kuma a ce wannan na gumi ne ai shine malamin babba wannan kuma na wali Albani kenan wancan na wali jafar kenan kun fahimta me yasa suke wannan abu wai idan sun gansu sai sun ga tuna masu tsoron Allah abin da suke zanawa kenan to da manzon Allah ya ga wannan abun almarinka da mata su sun dauka abun gwaninta ne kuma idan ba shari'a ce ta zo ce abun ba kai ma sai ka dauka ta gwaninta ce eh kuwa tunda an hota waliwa na waliwa na ai kaga zamu ringa tunawa da shi kenan to amma akwai wata matsala gagarin ma ƙarƙashin wannan abin wadda sai ka da za ka fahimce ta ina fatan fahimta na farko wannan kabari da aka sa a cikin makabartan nan a cikin masallaci ga masallaci ana sallah ga kabari a can gefe kuma sanda wani ke sallah ta yi tuna cewa ko yana bauta wannan da ke kabarin ɗaya kenan na biyu ko bai haka bautarin sai ga cewa ah to ai wannan na kabarin na kusa da Allah ne waliyin Allah ne don haka bari in je ina da bukata in je in roƙe shi shi kuma ya roƙa min Allah sai mutum ya kwatanta abin da sarakunan zamanin shi da 'yan siyasan zamanin shi misali shi ne mene sarakunan zamaninka da 'yan siyasan zamaninka yanzu za ki je yar fa kina da bukata ki ce ki same shi ga mai bukata ki ba ki da access ko to amma idan an gwakwa ko wani fi'e nashi ko wani babban amin shi suka yi makaranta in kika ga mai sai je ce iko akwai ta Allah tana bukatar kaza da kaza sai a miki ko haka ne kuna fahimta abun haka ne mana in akwai wani babban mutum da baka kai wajen shi ba yanzu amma akwai na kusa da shi sai ka biya ta wajen shi sai ka kai bukata shi kuma sai kai maka wajen wancan sai wance maka bukatar ko shine ba ke cewa kama kafa ko eh ana wa Allah haka eh me yasa ba za a yi ba ina so sauran ina so dan mas'ala ce ta aqida mai matukan muhimmanci da hoto da kabari a masallaci dole mu tattake wannan matsalar Allah tsakanin shi da bawa bai sa to very good Allah ya cire shamaki tsakaninsa a ce wai sai ka biya ta wajen wani sannan shi kuma Allah domin abin da ke faruwa kuɗa da kyau ku lura shi wancan basara ke da wancan ɗan siyasa da wancan mai mukami da kika bi ta hannun wani kin bi ta hannun wani saboda mene na farko dan shi asali bai san bukatar ki ba bai ma san ki ba kila kin gano ke me kenan yana da jahilci bai dan bai san bukatar ki ba ya jahilce ki ya jahilci bukatar ki to abin tambaya shi ma Allah haka yake eh wallahu alimun bi dhati sudur kafin maki magana Allah ya san amma jira yake ki fada ina fata an fahimta na farko kenan Allah bai sani ba Allah shi wasani ne shi kuma wance mai mulkin fa tufurin jahili ne da yake nabi nabi kuma shi wance mai mulki yana tsoron kada aje wanda bai sani bai zo cuce shi ko ba haka ba don haka wani lokaci idan ka je ka kai bukata sai ce wani ban san wani da kai magana ba kai kai na sani don haka wani abu ya faru kai ne ana haka ko kaga matsoraci ne kenan allah matsoraci ne a'a bai tsoron kowa da haka shi wancan ke bukata a samu wani da siya mai sikirinin sannan ya kawo wajen shi to allah bai da wannan to ibn taymiya ya zauna ya tattake fili a cikin at-tawassul wasila ya tattake wannan matsaloli cewa ana samun tsari saboda shi mai mulki na da illoli wajen akalla guda hudu zuwa guda biyar wanda ke sa sai an mutu hannu wajen shi wanda Allah gaba ɗabe da wannan Allah ba jahili bane Allah ba matsoraci bane Allah bai gudun sharrin kowa shi sa ake bi to idan aka aje kabari a cikin masallaci wani zai iya zuwa ya ce to ai wannan na kusa da Allah ne to kamar da malama ta ce Allah ya cire shamaki tsakaninka da shi Allah bai yadda wani ya zama shamaki tsakaninka da shi ba ya kamata ku san wani abu duk abin da kike nema bai wa Allah ta shi kin dare ki alwala ki salla ki dage ki ta roƙon Allah Allah ba ni ba ni Allah ba ni ba ni ba ta mai yawa kun gane ba irin mu ne mutane ba in kin je wa ce to gashi je ki dawo gobe kai kai ka cika naci Allah bai taɓa shi maka kika naci ba Allah sa kun fahimta shi Allah me yake so ma nacin yake so ma domin yana nuna maka cewa ka yadda akwai Allah din sannan kuma ka yadda mawadaci ne ka yadda ba marwaci bane mai barwa ne da haka sai ki ta naci da dare ki in kin sha ruwa ki in kin ta gidan ki in kin kai azumi in ki wuce wajen malam ki ce malam da Allah ina roƙon bukata a sa ni cikin addu'a ba fa wai malamin shine wai tsanin ki ba a kina bai sa ki cin addu'a idan da ya halarsa haka mu ce Allah ka ji kanmu Allah ka duk haka ina fatan fahimta to Allah na ce yake so amma dan adam fa duk wanda ka roƙa so 20 zai fushi malama ta ce so biyu ma kawai ko so uku malama shafa in aka roƙe ki so goma ya za ki ji eh ai fushi za a ce kan wani ɗan ana ce ne to amma kun san shi allah maɗaukakin sarki ba haka yake ba allah fata kun fito na abin don haka sanda aka bar kabari a masallaci akwai war wasu za su je su yi wannan abin kuma wallahi jama'a mun gani aikace a hubbaran shehu dan hodiyo kabarin shehu dan hodiyo da ke sakkwato ba wai jiya ba yau ki je ki samu za ki samu su kattan mushrikai wasu jibga-jibgan arna suna nan sun zo suna kwan shehu dan hodiyo a wajen wallahi domin duk wanda ya roƙi wani wanda ba Allah ba buƙatar da Allah kaɗai ke biya ya zama arna ya zama shiriki kusan da wannan maganar muka ce ku ji buƙatar da Allah kaɗai ke biya kamar ki ce Allah ka bani haihuwa Allah ka bani miji Allah ka ban zaman lafiya a gidan aure na wannan duka Allah kaɗai ke ikon yinsa amma na ce mama ja'e ba naira hamsin nan ai kina da ita ke barwa wannan ba shi ake magana ba miƙo min kaza wannan ba laifi ba ne amma abinda sai allah ke iya yi ba da lafiya kashiya rayawa azurtawa talautawa wannan sai allah maɗaukakin sarki to don karoki wanda ba allah ba da wannan abin to ka zama shiriki domin ana roƙon Allah kai ma kana roƙon wani mutum ka haɗa yau ka roƙi Allah bukata an jima kuma ka je hubari ka roƙi shehu ɗan hodiyo wannan masifa ce ni da ido na je na gani wallahi na je na tada wasu mutane sun zaman tahiya a gaban kabarin shehu ya zo na shiru malam ya natsu ke da sallah mai wayan sallah yake mana yana ɗan yoge haka ya ɗan kasa tumatirin shi na ɗan waiga ɗan in an zo ciniki ya ɗan yi ba su ma je bayar kun bayinta amma kabarin shi akwai masu yin haka mutum na sallah yana da ƙin kasuwa da yaji sai ga a ɗan tsaye gama kenan ko wani ma sai ɗanyi da baya da baya sai ɗan miƙa ɗan ba da canji haka sai alisan na kuma ya ci gaba da sallar kun bayinta allah kyauta kai usada ku gode wa allah fa wallahi akwai jahilci fa akwai mas'uliya akan mu musulmi fa la haula wala quwwata illa billah ki je kawai ki ganda sallah take shan wuya to mu ci gaba ina fata kun fahimta zaka sa mutun ya je kabarin shehu ya zauna ya kwanta ya natsu mena ko motsi bai so kai wai shi yana gana da shehu dan hudu wallahi mushriki ne wannan Allah ji kan sarki da suki Allah kuma ya saka mashi alkhairi shine yayin wannan abun kun san kabarin shehu dan hodo da za ga ana kewaya shi ne da ke dawafi ina dangi fulani idan za a je da in za a je in za a je aikin haji ai sai an je ina sai an je shehu tukuna sai kin fara zuwa kabarin shehu kin dawafi wai in ka je aikin haji baka je shehu dan hodo ka dawafi ba wai hajin ka bata yi ba ma ina fatan fahimta to da sarki da suke zo Allah saka mai alkai muna faɗa ne saboda ya abin arziki mu kuma mazhabinmu na 'yan salafiya duk wanda ya abin kirki in mu sani wataran sai ya ji labari sai mu mai addu'a insha Allah ina ba ta fahimta da haka da ya zo sai blokin ɗin wajen yasa aka gine tsakanin kabarin da ina da inda za ka ke ko ka kewaya sai ka tada wata ƙato katanga ta yi maka blokin ba ka wucewa ba Allah saka mai alkhairi to amma ya kasa koran mutanen dan ba zai iya ba dan shi ba gwamna bane gwamna ne kawai zai ce ka a sake zuwa wajen shi ma sai ya sha bala'i tukuna ai wannan kabarin kamata yi ko rana ɗaya a samu wani ran da ba kowa a samu wasu ma'aikata na gaske a je kawai a haƙe shi a rusa wajen kawai sai da gari wa mutane su ga wajen fayau su haukar da za su yi shi ke na ba sai da aka kai shi ba ma gaba ɗaya saboda kafircin da ake da shirka da ake wajen ta yawa duk amma mai jawo haka wannan kabarin da ake zuwa ana roƙa da a ce a batar da shi da ba a kaga wannan abin ba don haka illa ta farko na sa kabari a cikin masallaci na farko dai annabi ya hana na biyu kun ji cewa yana zama sanadiyya na roƙon wayannan mutane na kabari ya zama mutane suna shirka ga Allah maɗaukakin sarki kuma ku riga kun sani ya ku yan wacewa a wajen Allah babu laifi mafi girma irin shirka shine shirka ita ce idan mutum je da ita lahira ba yadda za a gyara idan har kika mutu kina shirka to ba yadda za a gyara matsalar sai wuta kawai kuma an shiga wuta ba fita khalidina fiha abada in dai kika je da shirka to amma kin je da laifi kin dan rike cefa ne kin dan zalunta mijinki misali ya'yan abin da kin dan wannan wayannan abubuwan dan dan gulma gulma din nan haka kin dan ci naman wannan ina fatan fahimta dan annabi mancin nan haka dan taba kun gane hmm? wata ma hadda dan dogon hannu wata kila ko ba haka ba duk wayannan ko ko an sa ki a wuta za a yi fonishin ɗinki ne a ɗan wangwanke ki da zafin wuta tukuna Allah kakka samu ga wuta ma sai dai irin abin da alama labar a cikin sotin safati ko ala qalbi inni kana li qarim yaqulu a innaka lamina al musaddiqina musaddiqina ko to zuwa yake cewa faddala fara fi to sai dai irin wannan amma wuta ka kada mu Allah wallahi ba mu fatan shiga wuta to koda mutun ya je da laifin irin waɗannan kaba'ir ko za a ɗan tsimbala shi ne a wuta inda da imani ba shirka ku ji inda imani ba shirka za a tsimbala shi na ɗan ƙwaƙƙona shi mun awa ɗaya ne kwana biyu ne amma kake ɗauka awa ɗaya na duniya ne ke bar ki ji ko hucin wuta isa bala'i ba wai awa ɗaya a ciki ba kun fahimta awa ɗaya ne kwana biyu ne in aka tsimbala mutum sai a fito da shi sai a je a kai shi wajen ruwa ɗan wanwanke shi haka a jefa shi sai a kai shi aljanna amma ko dan tambari haka ana gane shi a ce haza jahannamiyun ai wannan ya dan biya wuta jahannama da an yawo a cikin aljanna kun san ana zuwa cikin kasuwa aljanna ko eh aljanna akwai cikin kasuwa amma banda mata eh mata suna gidan mazajen su ne kai baiwa Allah ki doge ki shiga aljanna wallahi duk dan nakasin da kike da shi a nan duniya za a tada shi ran lahira mako ai mata su gida kamar su zauna dama aljanna ma can suke cikin ni'ima mazan ya su je aljanna za su je kasuwa idan suka je suka ci kasuwa aka dawo aka ga wani malam wani ina ai ina aljanna ta waje kaza wani ka kuma Allahu akbar aka dan tattauna ana abin da kai mashi aka sai a dawo annabi ce idan suka dawo gidan sai su tadda matan nasu kaman ba su ba an an canza musu sanin salo sun ƙara wani kyau sun ƙara wani fresh ina ba ta fahimta sai mazan ce ah kamar ba kuma ka bari a gidan nan ba aga kun kin ƙara kyau ne madan kin yi kaza kaza sai ce to ai kai ma haka din aka canza ne kai kaza kai Allahu akbar jama'a akwai lagwada aljanna a a ba bakin ciki ba ba maganar rana la rana fiya shamsan wala zamharira fa ba rana ba sanyi irin wannan masu tarwa a ce sai kin kawo riga kin kara kin kunna risho kin kunna wane saboda sanyi in babu babu rana a ce kuma kina zuwa gida ki cire hijabi ki cire riga ki ce a maki fifita duk ba wannan wani yanayi ne kawai la haula wala quwwata illa billah Allah ka samu aljanna da haka kowace ta dage azumin nan wallahi kowa ya iyayen shi yaga ya samu aljanna don annabi ya ce idan aka zo azumi annabi ce za a buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya mala'ika nake ya bagil khair ya mai nema alkhairi halumma ko gashi a buɗe haka an mala'ika nake cewa annabi ce wa lillahu taqa aminan nar Allah yana da wanda yake yantawa daga wuta kullum wa zalika kullu layla duk dare Allah zai dubo su ce wannan da wannan da wannan an fitar da su ba su ba shiga wuta a ƙarshen wata kuma sai a haɗa adadin na kwana talatin ɗin gaba ɗaya su ce to su ma da a yanta su misali a ce misali a ce duk kullum ana yanta mutum miliyan biyar in aka je na ƙarshe sai a haɗa biyar biyar sau talatin sai a ce to wani adadin su ma da a yanta su a rana ɗaya da haka ki dage yake uwa ka dage ya kai ɗan uwa ka nemi aljanna tukuru kai iyayenka da haka ba magana kallon fim nbc ko kulle ta ko ki je ki murgude ta daga ki ce a cire miki gaba daya amma miki tashi albani tv kawai ko kuma sunna tv ko ba haka ba inda kawai addini zaki gani a ciki yau to a kashe wannan kawai Allah ba lokacin wannan bata lokacin balantana ce eh kin gama wannan tasha ki tsilla waccan kin gama ki tsilla wancan haba baki san me kike bane baki san watan da kike ciki ba baki san alkhairin da Allah yake ta gashi ki ansa wance gashi wance gashi baki sani bane ina ba tan fanci wannan abun don haka sai a kiyaye ina fata kun fahimta to duk wanda je lahira da shirka amma ba shi ba wancan lagwadar sai ku kiyaye don haka shirka ita ce babban matsala na ɗaya ke daga cikin illar kai kabari masallaci shine hanya ce ta shirka da yake kumbanci wannan karatun sai mas'ala ta bi da hadisin yi magana shine cewa wasawwaru tilka suwar suna zana wa'annan hotuna a cikin wannan masallatai din na'am har yau in ka je wasu masallatan zaka je ka tadda hoton shehunne a wajen an manna su ko dai waɗanda aka rubuta da hannu artist suka rubuta hotun da zamani ya zo sai a je a sa mene kyamarori kawai fef-fef sai a fidda su a bisa sura mafi kyau sai a je a mamanna annabi ya ce su ma wa'annan suna ga cikin mene suna daga cikin wanda suke shirarul khalqi inda Allah mafiya sharrin halitta a wajen Allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimta to amma in tambaye ku me laifin hoto da aka yi a masallaci shi dai kabari da mun gano laifin ko to shi kuma hoto mai nashi laifin waya ta gane milla da ke ciki na e to me laifin sashi a mutum don ya rasu wali an sashi a masallaci ba sai an ga tuna shi ba kenan na'am yawa to malam yace kaga ɗaya daga cikin matsalar annabin kan tajiya cewa mala'iku ba sa shiga duk gidan da ke akwai hoto to kun ga matsala ɗaya masallaci kuwa ɗakin mala'iku ne shi ma to kun ga na farko za ku kore mala'iku kenan illa ta farko kenan sai wace kuma a kowace tafi wannan tsanani wace za ta gano shine matsalar da kabarin ke da shi na sanadiyar a ringa roƙon kabarin mai yadda ke kabarin shi ma da same hoton yana da wannan illa ɗin ibn abbas ku saura ya roto hadisi cewa mutanen annabi nuhu asalin shirkarsu da ta fara kuna ji na asalin shirkan mutanen annabi nuhu ta fara ne sanadiyar mene lokacin da annabi nuhu ba shi aka samu su bayin allah kun fahimta wato ba bayan annabi ruwa kai bayan ina jin bayan da annabi adam ne sai aka samu su bayan Allah ana ce da su ya gusa da ya uka da nasara kuna kan ta qur'ani ko wa qalu la tadharinna la tadurunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yagusa wa ya uka wa nasara wannan abuwa duk sunayen mutane ne ko mutanen ba mutanen banza ba mutanen kirki kuna fahimta ta to waɗannan mutanen sai suka zama kowanne yana da majalisin shi da yake ayyukan alkhairi karanta da al'umma addini sadaka kyauta magance matsalolin al'umma wani zai ce algaba ta malam eh algaba ta malam mai anguwan ya rike mu filina sai ce ka ce na san gani mai anguwa yanguwa yara ka rike wutar da kanka fili bai kamata bai biyu a jisi a kwato mashi wance ta yi yaji algafa ta malam to shi kenan ina ne zan je gidan nasan gani ya ta duna ga cin aika alkhairi wanda manyan mutane suke wannan abubuwa din kun fahimta to waɗannan mutane guda biyar ko na yi wannan alkhairi din ciyarwa sadaka abin nan sai zama sai suka mutu ɗaya bayan ɗaya fiffifi wannan suka mutu to ana nan sai shaidan ya zo a surar mutane ku kiya wannan kisar nake baku sai shaidan ya zo a surar mutane da ya zo sai sa mutanen ɗaliban waɗannan mutanen ya gusa waya uka da nasara sai ce to amma tun da waɗannan bayan allah mutane sun rasu ba ma ya ɗauki wata hikima da za mu ga tunawa da su wa mu tuna da alkhairansu mu ma mai koyi da su aka ce eh kai wannan shawar ko tana da kyau su ba san shaidan ba ne sai aka yi mene sai aka fara sai aka suranta hotunansu in ma aka zana da mene da biro da takarda ko kuma aka sassaka fasau da ana ce sura ko dai wanda aka sassaka ko aka kwaba ko wanda aka zana dukkan shi ana ce shi sura sai aka zana hotunansu sai aka aje a kowanne a majalisinsa waddan waya guta da aka aji a wajen kun gane da an zo sai a ce Allahu akbar Allah sarki huddu mutumin kirki bawan Allah lokacin karanta da kana nan ai kaga da matsala yanzu wannan kaza da ya fara kaza da an wa gwamna magana da makaza da an wa shugaban kasa magana kun fahimta shedan mugu ne ta Alhaji Murtala ya ce shedan criminal ne ina fatan fahimta wato ya iya mugunta waɗannan ɗaliban nasu na farko in ya ce su roƙi waɗannan ko su bauta masu ba za su yi ba saboda suna da ilimi kun fahimta kamar wani ya zo ya ce mana mu ɗaliban albani yanzu mu yi bida ta ga ba za mu yi ba bai isa ma ya kawo wannan shawarar amma in ba mu tarbiyyar yan baya sun ilmanta ba za a iya zuwa a kawo masu bida a su fara yi Allah sa kun gane shikenan sai ya zo sai masu wannan sai ya kyale wayannan to shi ba mutuwa yake ba shedan sai da wayannan ɗaliban na gari suka kare gaba daya shikenan sai shedan ya sake zuwa wajen wayannan gumakan wannan hotuna da aka yi sai ce ɗaliban ƴan ƙananan to ku wa'annan da kai bakwai iyanku suna zuwa suna zama wajen suna kuka ba suka ce eh ko ba ku da wayo ne ai su idan matsala ta faru ta gagara wajen suke zuwa sai su roƙe sai su roƙe Allah su ma ku ga abin da ya faru kenan sai zama sai su sai su roƙi wa'annan wanda su ne su roƙa masa Allah shirka ta zo ko bata zo ba shirka ta zo to shedan bai hakura ba haka ya ringa masu ko cewa sun yadda da Allah amma suna bin zuwa suna zuwa hannun Allah ne ta hannun wayannan ya gusa yau nasara ana nan ana nan wayannan su ma suka kare sai dawo ya ce to bago ƴan unku suna roƙon su ba ai su ne allolin ma sai suka koma ana bauta masu kuma matakai guda uku matanan zane ba tare da bayani ba matakai na roƙon su roƙi Allah mataki na ƙashe shine abota masu ɗin da haka hoto yana da wannan illa ta cewa zari'a ce ta a roƙi wani wanda ba Allah ba ku abota masa kun ji wannan tarihi da in muka gara shi karatun za ku gane haka ɗin don haka jama'a magana ɗaya da ke ta ce ingantacciya hoto wallahi tallahi hoto haramun ne ina fata an fanci wannan abin kanki ce to ai ba kowa bane ke da ba kowannan ba yanki ai ke kowa ce a wajen su ƴaƴanka kai kowa ne a wajen su an san abin da wani Allah zai mai da kai ƴaƴan naka sai zama su manyan mutane sai zo ana girma hotonka kuma duk wanda ke hoto yanzu a ga wanda yake hoto ba don girmamawa ba a ga mun shi inda za mu gane ƙarya ne ka ɗauki wata mutum a gaban shi ka taka ka tattaka ka gani zai ji dace ka ƙara taka shi tattaka ba ko bai zai faɗa haka ko zai ji an mai wulaƙanci eh zai ji ciwo an mai wulaƙanci idan kuma ya gani ɗauki hoton yanzu ya ga an share Allah bar hoton mala aka je aka ɗan gyara zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba zai gan girmama shi to illa tana nan a ciki don haka illar da ta hana hoto jama'a illoli guda biyu ne na farko koyi da Allah mutum sai ya zauna shi ma yadda Allah ya creating shi ma ce zai creating wannan shi ne mene mudahatu halkilla ƙoƙarin koyi da halitta Allah maɗaukakin sarki wannan haramun ne sannan akwai illa ta shi kan shi hoton yana zama sanadiyya ta mene ta shirka ga Allah da aroƙi wannan ɗin sannan abu na uku duk inda yake kuma yana hana mala'ikun Allah shiga wannan waje ɗin matuƙa yana bayyane na fata kumfanci wannan abin kuma na san ba za ku jalci wannan lamarin ba tsakaninku da Allah so nawa kaga hoton in yasi ana bauta mashi so nawa hoton in yasi sai a yi shi ƙato in lajimin sai a zo aje shi sai ka zo ka samu wani yayi wata sujuda ya shuru yana ta tura addu'a ko ba kwa gani sannan guda nawa ne za ga yaro almajiri da hoton in yasi mai kama da laya a wuyan shi mutum nawa kake ganin da hoton yasi a bayan mashin ɗin shi mutum nawa kake ganin da hoton in yasi a shagon shi a mota duk me yasa ake sawa mafi kamci kace don girmamawa ko ba haka ba ana girmama in yasi to ba ma haka bane wallahi suna yi ne saboda wai shine maganin bala'i in ka ga dama ka je ka wajen masu da hotunan ka ce a baka maganin bala'i kawai hoton ya sa miƙo maka wannan masu ajewa bakin hanya ɗin kace maganin bala'i amma kake je da niƙabi da abin nan zai ce ai zalace wannan ba za faɗa ba kana zuwa da abin nan da gelanki ka zo a baki maganin bala'i za a ce gashi wanda yake so a baki hotunan inyasi duk wannan shirka ce kuma hoton ne sanadiyya ka kaddara ma hoton wa zai wannan shirka din ina ba ta fahimta da haka da wancan hoto da aka zana da wancan da aka sassaka duk illarsu duk sharinsu iri guda ɗaya ne da wannan da ake ɗauka da kyamara da haka haramun ne ba daidai ba ne wasu malamai suna cewa wai ai hoton saboda ai wancan da annabi ya hana a zamanin manzan Allah ai babu kyamara wancan zanawa ake kawai wannan ta albani ce wannan wata zahiriya ce ta hautar rashin hankali a ciki ina fatan fahimta ce nake wannan hoton da wanda wancan zai zana ya kalle ki yana kallon ki yana zanawa da wanda za a da kyamara mai bambancin su wanne ya fi fita cikin su ma na kyamara ma fi fita daidai ina fatan fahimta ya fi wanda za a zana da to zai ce aiwai ba da hannu aka zana ba ita na'urar daga sama ta faɗo kyamaras ce nake sai da aka zauna aka yi research aka gyara aka menene sannan kuma mai kyamaras ya mene sai ya sassaita tukune sai ce maki matso ɗan yi murmushi ɗan karkace haka ko ba haka suke ba sannan a ɗauka ina fatan fahimta to wannan ba aiki ba ne shi ma ba aiki ne da hannu ba ina fatan fahimta ce nake kuma ayin developing technology ne da sai ka zauna da hannunka ka zana sai aka developing din zamanin sai ka zauna ka zana sai aka mene sai aka developing tunda da ka kalla kawai kes mannin guda ɗaya sai kai kwana uku na zana shi misali da za ce ka zana hoto guda goma na malam wani ko yin labai wani matakila sai kai kwanaki sai ka kato bari ga kimiyya ta zama da sai na kwana kaza yanzu ma a cikin minti goma zan yi guda ɗari ko ba shi ne abin da ya faru ba kenan development na technology ne kawai ina fatan fahimta shi ma wancan gunki da ake yi to yanzu mutum akwai wanda ya karfin halle ce mana ya halasta a production na gunki kenan yes sai a dauke ka hotonka sai a kyamara din sai a sawa na'ura yanzu nan sai a dana wata fus sai ta fita guma kanka fuk ta fito da su a dauka aji sai a ce babu laifi shi halitta Allah ne shi ma aba mutum ne sassaƙa da hannu ba a yadda suke faɗa na fatan fanci wannan abu a kawai developing aka yi wancan gunki matatin sai an saro ice sai an sassaƙa sai an kwana ana kaza a yanzu da an ɗauki hoton kawai shi kenan sai a duba sai a sashi a kyamara a sashi a sai fut kawai tafi da su adadin da ake so kawai shi ma hoton abin da aka yi kenan da haka kiyasin da mutane suke so ke wannan ba daidai ba ne da haka jama'a muna gawa ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ba kowace fatawa ce ake faɗa kuma ba kowace fatawa ce duk aka faɗa ka ce kawo musamman in an faɗa ta yi maka daɗi a risa ka ce shi ai malamai sun yi saɓani amma me wanda ke da dalili a ciki ina fatan fahimta mafi karanci mu da muke inkarin hoto muna da annabi ya hana sawwara sura wannan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama na an taswir bi ajma'iha wa bi jami'i shakaliha na sa a nemi kasar ɗin malam albani Allah har yanzu bai samu ba malam ya karatun shi a cikin littafin adabu zifaf fi sunnatul mutahhara malam nasu da albani ta tura matsalas yayi kace kace da matsalar yace haramun ne malam albani namu nan zaria yace haramun ne ya bada amsa ga dukkan shibohin da ake barwa har da maganar Muhammad ibn Salim Uthaymeen da ake makalewa wai Uthaymeen ya ce wai kaza da kaza shi ma Uthaymeen ko da maga magana fa sai da yake cewa barin hoton shi yafi tsira a cikin addinin mutum in dai kana so addinin kai tsira to ka bar hoton shi ne daidai haka Uthaymeen ya faɗa fa sannan kuma ya ce masu sawa wa saboda an bato saboda tuna ce shi ma wannan kuma akwai wata mukhalafat a ciki me yasa ba a faɗo sauran fatoyin usaimin a cikin matsalar hoto ɗin sai matsalar cewa wai ba rubutu da hannu ba ne kawai an yana maganu da yawa akan hoto ɗin duk malaman da ake da su a duniya a yanzu da suka da aka amshi sunansu a malamai irin malam nasiruddin albani irin sheik abdulaziz bin bas ɗin irin shi malam usaimin ɗin duka sun taɓa kan haram ne hoto ɗin haka duk durul fatawa ƙasa majalisai na fatawa na duniya mazir fatawa na majalisar da lajinatin da'ima ta taba kan cewa wannan hoto photographer shi ma haramun ne haka usaimin haka suwa haka duk dole fatawa suke ba da wannan abin ko ce mafi rinjaye daga cikinsu don mai wani zai makale ce kuma kawai sai makale wata magana wadda ke ba dalili ba ce ba a fili take ba akan matsalas kawai bayanai da muka yi ban rike wannan kasadin ba da zai a ce a samo kasadin sai da na zauna na karanta ina jin kasad ɗaya awa ɗaya ko kuma kasad biyu na manta a karatun bukhari ko muslim da muke yi sai da muka ɗauko a haka a kitabul kaba'ir na al'imamu zahabi wanda a sheik mashur ali salman ya zauna yau ta haƙiƙi sai da mashur gaba ɗaya ya haɗo fatawoyin malaman wannan zamani suka haɗa kan cewa wannan hoto na photographer ina ce ba da wani wazari wanda ake kallon a matsayin malaman da suka kai a wanda mu muke kallon a matsayin malaman mu ahalus sunna musulmi 'yan salafiya ina fatan fahimta sai da kai irin abun sai da ya haɗo wannan karatuka ɗin ya nuna cewa wannan abu ba daidai ba ne wannan wutar sheik mashahur littafin na muna shi a nan makarantar in ba ka da shi ka gogulin ka sauke shi ka ga karatun da ya kawo ina fatan fahimta da haka kuma fatawar darul hadisu salafiya domin darul hadis salafiya fatawar malam makarantar malam albani fatawar malam albani akan hoto kaɗan haramun ne kadan haramu ne fatawar malam albani duk wanda ya san fatawar ita ce wannan kuma ita ce fatawar darul hadis salafiya har yanzu bata canza ba da mutane suna cewa wai sun ji fatoyi an canza ba mu canza ba muna nan inda aka kantar da mu kuma wannan kati yana ba mu ga abin da tashe shi ba Allah samu dace ana nan mu lokaci yayi in Allah kai mu gobe akwai dan sauran minti hudu ai malam ina fata an fahimta so wannan su ne maganganun muka so mu dan tattauna game da wannan magana da malam yake kanta ban karsa hadisan insha Allah ta'ala da haka a ƙarshe muna cewa ƴan uwa ku tsoron Allah ki daina wannan hoton ki daina salfi ki daina wane ne kai ma dan waka daina salfi balantana cikin telegram ɗinka gaba ɗaya cika instagram kai ko ya cika da hotuna guda dubu biyu guda dubu uku makaryata da kin je gidan mutane sabo sai ki zauna ki wani murguɗa baki a ɗauka nan da sai a tura friends a wance ta yi sabon hoto sabon picture mai updated mene ne ko ba haka ake yi ba wani ya kalle ke ce da alaji ta mummuna ma ko ba haka ba ne da alaji bai ta maka wani ce ka yari nan ta yi kyau ta haɗu sai ke yi kin fara makirketa kina zazzaɓi kambun baka gare shi ko kun san da wannan idan mai kambin baka ya ka hoton na ke wannan magana za ke fada ka'i mutuwa ma don annabi ya ce kan mun baka na kai mutum kabari kin ɗauka wutan kin watsa wani sai ce a gaskiya ta haɗu shi kuma ba ahlu sunna bai san abin da ake faɗa ban kaga abin da ya burge ka a sunna shine idan kaga abu ya burge ka me annabi ce ka ce masha Allah barakallahu fi ka ce masha Allah ka ce Allah ya sa abin albarka to wani kawai da ya ganki yi mai kewa a hoton ce ka shagya ta haɗu sai ma ya zage ki ko ba ka ba to shi kenan ba sunna ta da shi dama shi kenan wallahi sai ki ji mene kin fara makyarketa ki ji ki asibiti a ta tsauna ki a ta tsira maki allura ba ki warke ba sai yankin wajen masu rukiyan sai to ana ganin bara baki ruwan sasin tukwane sai ki dan fara samun sauki kai ma namiji haka duk da sai matsalar muna lamirin mata ne saboda mata ake tafsirin ina fata an fahimta ɗaya kenan wani kuma maiwa an sa maki rana da wancan ya gama shan wahala shekarar ku uku watakila ina fata an fahimta yayi kayan sallah yayi na azumi yayi wane ne kawai zai ka kai wannan ina take ayu a bashi nan ba shikenan sai a samu late coma kuke ci da shi ko mhm sai sun sa abun sai a samu late coma ya zo ba haka bane ba sai ga ana ta rikici ana ta rikici a janye maki hankali a raba maki zuciya kina son wannan saboda ya dan maiko maiko kuma kina son wannan saboda an dade ku ji tsoron Allah wayannan abuwa ku rabu da su jama'a shari'ar musulunci ba ta zuwa da abin zai cutar da mu sai abin zai mana amfani ina fatan fahimta Allah yana gama game da manzon Allah cewa wa in tudiuhu tahtadu idan muka manzon Allah biya mun shirya kuma Allah ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina Allah ya ce manzo Allah ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai je mu kuma bayani har dabbobi sun manzon Allah zo musu rahama ce nake annabi ya ce idan za ka yanka dabba kar ka zo da wuka da kusassa ka zo kanan ka kikikir kikikir kikir an fara yankawa jini ya fara zuwa bata gama a ce wani je ka wasu a kyar kyar kyar kyar kyar a zo a ci gaba annabi ya hana haka saboda tausaya wa mene dabbar da kashe ta za a yi fa amma annabi na tausayinta to don annabi ya ce ki daina hoto kina ganin ya cutar da ke ne tausayinki ne ina ba ta fahimta so Allah ya aiko manzan Allah da zarwar hama ne gaba ɗaya gare mu don haka duk wani abu da manzan Allah zai taura hama ne a gare mu alkhairi ne a gare mu cire mu yi wannan abin shi zaman lafiya kun ga hotunan na ɗakin ku wala ku je ku sauke su ku cinna musu wuta matuƙa ba namijinki ba ne in namijinki ne to ki isar da saƙo in naki ne ko ki ƙona su da na baba da na ba na ya gwalgwal da siya fendo da siya dukoko irin tsofaffin nan da ake ta ai wance eh to ita ta haifi baban babanmu duk aje yi mata addu'a kawai ƙona su duk ku tashi hotunan gidajen ku wallahi duk ku kone su babu alkhairi a ciki ina fatan fahimta in kuma kun ce sai kun aje hotunan to abinda malamai suka safato ablada ba shine sai ku cire kan sai ku bar gangan jikin ha haka ablada ba su ce wani ablada ba su ne na wa'azi da abladan abbas ya karanta karatun hoto cewa haramun ne kaza da kaza wani sana'a shi kenan aikin hoton sai ya zo ce ya abladan abbas ni fa sana'a ta kenan kuma ka ce babu kyau ya za a yi abladan sai to na dai ga maka hadisin manzon Allah babu kyau na fata kun fahimta ya je gobe abladan abbas ya da wa'azi ya dace shi fa sai abbas sai to wai kai eh in ba in ba dole kai hoton gidaje da motoci da shaguna mana in kuma ka ce sai kai to kai watan sai ka cire kan to kun ga ashe kenan mutane sun sa abin da suke da gangan ake kenan sai ku cire kan ina fatan fahimta eh kan ya gwalgwal sai ki cire daidai kan gwalgwaran da ta sa sai a dan cire wajen ina fatan fahimta baffa shi ma sai a cire hoton shi baba shi ma sai a ciccire kan ababan sai ya fi farin ciki da wani abin da yake fiye da ki ba hoton wallahi wallahi duk wanda kuka yi haka idan kuka da lahira sai ya fi farin ciki da abin da ke bayar ke bai hoton shi barin tambaye ki shi hoton da ke bari amfani mai zai mashi wanda ya mutu amfanin mai hoton yake wa mai hoton ku ne abin ke tura an ka kalla sai ka tuna bakin ciki yadda babanka ke maka mai yawa babanki da ya dawo sai ce baby ya dan dauke ki haka ko ya dan sai ki tare kake ji bakin ciki ya dan kama ki ma ke abin ke cutarwa amma shi wanda ke wanda aka watana shi ba wani amfani da hoton ke mashi amma akwai ku gaya mu amfani da yake mashi amma ke kuna ji malama ji ke ki zama tuna kirki da an kalle ki sai ce Allah akbar Allah ji kanwa ne Allah ji kanwa ce da kin wani abin kirki ce Allah ji kanwa ne hada mene albon to ai shi cinci asalin daukan hoton aikin daukan da an hana shi ma tun farko tukuna yau wato wannan exclusion yana da kyau shine passport na tafiya ya zama lura passport na makaranta id card na wajen aiki sauran abin da ake shi na tafiye tafiye wannan babu laifi malamai sun isa isis na shi babu laifi ayin wannan abin ina fata an fahimci wannan abin passport na abb wale ce kamar abb wannan an halasta da yara za su yi wasa yara 'yan mata haka abb amma ba ke da girman ki ba abu hawa kina budurwa da ke kija ki dauki wannan sai dan kin je ingila kin dawo ko eh yara aka ce yarinya ai shekara 3 biyar kuma in goma eh ta eh goma ta dan girma ba ta girma wallahi to ai shekara goma dai nan wajen kar ta wuce nan amma kina zama budurwa maganki da yan bebi ana ɗarin mun san menene turanci ne kawai Allah samu dace ta ce mini malam to tambayoyin da Allah ai haƙuri sai yin Allah kai mu gobe wa alaikum salam duk a kona su malama malama ne har yanzu da sauran kike nan ba ke da ai ai da san sai an cakusa na malama a kan mene a waya na me in kin in kin fahimta a hoton riguna ko kome ne ba daidai ba ne wannan duka a ɗauki hoton kwalle mana kawai hannun in tsalalli ne kawai sai a ɗauki hoton hannun gaba da waje shi kenan amma ka ɗauki mai hannun kun gane in riga ce sai a tsaye da ita haka sai a ɗauki hoton riga amma ba wuyan babu kan sai a ɗauki hoton jikin kawai Allah samu dace to jama'a za mu ja burki anan sin Allah kai mu gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukan mu kuma Allah kafe mana da mu da ku gaba daya Allah ba mu aljanna firdausul a'la Allah sa mu gama lafiya Allah ka ji kan mahaifan mu da kakannin mu gaba daya Allah ka ji kan malaman da malaman malaman mu duk mai wata bukata cikin mu nan Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya duk mai wata matsala Allah kai mana maganin mu gaba daya wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zama lafiya masu rikita ƙasa Allah ka san su Allah kai mana maganin su ya Allah ka yafe mana laifukan mu da muka yi maka na ganganci da na kuskure da wanda muka sani da wanda ba sani ba ya Allah duk ka yafe mana اللهم قسم لنا من بينك اللهم قسم بيننا وبين سبحانك سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله